الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da kuma sauran mu a wannan kafa ta labarai ta gidan TV na Bonfire da kuma radio muna isar da zahirar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cin goshin lafiya kamar yadda muke insha Allah eh kamar da yawa suka san duka ranar juma'a daga karfe 9 zuwa 10 muna halarta wannan wurin tare da malamin shine malam Abdul Malik bin Khamis domin gabatar da darasi ko kuma muhadara daga cikin musalhata inda malam yake gabatarwa insha Allah kamar haka ne Allah ba mu iko insha Allah ga mu samu halartuwa yau muna ainihin sha muna sha takwas ne ga watan Rabi'in al-Awwal hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1400 da ainihin arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha biyar ga watan Nuwamba miladiya dubu da goma sha tara. Sha Allah satin da ya gabata yan uwa idan musulman ta mala ya mana bayani akan abin da shahi albaqala mala insha Allah ya kuma zai mana bayani akan abin da shahi almashru' ina fatan Allah shi mala jagoranci Allah ya ƙara fahimta da hazaƙa da kuma dacewa da suna annabi sallallahu alaihi wasallam da ikhlas insha Allah almashru' mala insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي ما سكلم da sauraronmu ta wannan kafa ta yada labarai ta bonferai a duk inda suke na kusa da nesa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma godiya a gare shi da ya ba mu wannan iko da dama muka halarto a wannan wuri domin gabatar da nasiha wa mu gaba ɗaya satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na albatala to wannan satin kuma wanda tana nufin zaman kashe wando wannan satin kuma insha Allah muna so mu tattauna akan wani almustalah da ake kira almashru' muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kalima ta al-mashru' ismul maf'ul ne wato kamar yadda suke faɗa a cikin ilmin sarf da ilmin nahu ya samo asali daga shara'a an gane ko ya an ce shara'a yana da ma'anoni da dama daga cikin su shine shara'a wato ya kama hanya nahajat tariq ya kama hanya ya an ce kamawa ba irin wanda malam Bahaushe ke ce wato abin da ke nufi da kamawa ba ana nufin a damkota ba ana nufin a hau hanya to nahajat tariq sannan kuma kalima ta shara'a wani lokaci tana nufin wato farawa kama a ce mutum ifta da ashai ya fara abu kenan to amma ana iya gane bambancin su shine wancan na fara abu yana ta'addi da fa'u in ce shara'a fil amr ya fara abu amma in muka ce shara'a ashai'a ma'ana sannahu ya sunnanta shi ya mayar da shi a matsayin shari'a na fata an fahimta to wannan kalma kuma ta zo cikin alkur'ani mai girma da cikin asa za a ganta cikin alkur'ani shara'a ya shara'u to in an ce shara'al ma'a ya sha ruwa shi yasa ake ruwa su wurin wurin da ake sharuwa ana kiran shi mashra'a da ainu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى to ash-shar'u shine abin da anka shar'anta na hanya kuma ana kiransa ash-shari'a sannan kuma ana kiran shi ash-shir'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja idan an kai itlaqin shi a cikin alqur'ani ko kuma asar na abin nan ko hadisai ko asar na sahabbai ko na salaf zaka iske yana ɗaukan ma'anoni na kan abin da danganci shari'a ta musulunci. Imam al-Asfahani a cikin al-Mufradat fi gharib al-Qur'an ar-Raghib yake cewa in an ka zo kalima ta ashir'a tana iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Na farko ashar'u ma sakharahu Allah ta'ala alaihi li kulli insan min tariq hanya wadda Allah ya hore ma kowace wato halitta na hanya wadda take tafiya akanta. An gane ko? ya taharrahu wanda zai yi kirdadonsa wanda zai yi kokarin ya fahimce sa ya kama shi ya yi aiki da shi shine ya taharrah asalinsa kirdado ne an gane ko mimma ya'udu ila masalih al-ibad wa imarat al-bilad abinda zai dawo ma dan adam zuwa ga maslaha ta bayi an gane ko ko jagora sannan kuma ya sa a rayar da ƙasa kenan shine ash-shir'a sannan kuma in an tafi a cikin abin da ya shafi addini kai tsaye sai ya ce ma qayyadahu lahu min ad-din abinda Allah ya ba dan adam abinda Allah ya uwace ma dan adam an gane ko min ad-din na addini wa amarahu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya umurci dan adam li yataharrahu yayi kirdadon sa in an ce kirdado ma'ana ya kama shi yayi aiki da shi ya gane matsalolin sa da abin da ke gyara shi wannan shine ya taharra amma asalin shi kirdado ne a cikin yaren larabci shine kai kirdadon abu ko ka kimanta shi ko ka kiyasta shi to shine abin da ake kira li ya taharrahu yace li ya taharrahu ikhtiyaran dan ya zabe shi ikhtiyaran dan jin dadin kansa domin shari'a ba za a tilastar da dan adam ba ina fata an fahimce ni yace mimma takhtalifu fihi shara'i abinda shari'o'i suka bambanta li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shari'o'i suna bambanta amma aqida ita ba ta bambanta da kuma asalin shari'a shi yasa zaka iske wata shari'a ta halatta wani abu wata shari'a ta halatta wani abu amma a tauhidi gudana babu annabin da zo ba da tauhidi ba وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كما يدعى الله سبحانه وتعالى فدا أتكن سورة النحل تنهاكا اختيارا مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ sannan kuma ana iya shafe shi kenan abin da ba a iya shafewa to wannan ba zai shiga cikin hukuncin wannan shari'a wadda ake nufi a cikin wannan aya ba ina fata an fahimta to ana kiran kuma ismul fa'il ash-shari' to ya ce ash-shari' wani lokaci ana nufin hanya an gane ko ash-shari' ana nufin hanya sannan ash-shari' wani lokaci ana nufin mutumin da ke shan ruwa tun da mun ce ismul fa'il ne ko ash-shari' shine mutumin da ya fara aiki ina fatan ana fahimta ta ko ashari shine abin da ya kama hanya wani lokaci ko abin da ya zo sama yayi saman ruwa shi yasa Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul a'raf yake cewa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا ما لمن تفسيري سكتنا جمع لنا الشارع أبن يوسم الروا to kuma dama ya kama hanyar ta kuma yana sama ina fata an fahimta domin ana ganin kamar yadda mutumin da ya kama hanya wanda take ana ganin shi ya kawo hanya wanda take miƙaƙƙiya kuma ya fito a fili baro-baro to don haka dai a share wani lokaci ya kamata ka san me ake nufi da shi jam'in shi ana cewa ashawari in ya zamanto hanyoyi ne sannan kuma in mai hankali na cewa ashari'un su ne inda suka kama hanya duk da yake wasu malaman lugha suna ganin ashawari har abin da yake da hankali ana iya itlaqin sa akan sa an gane ko to ashari' kuma wani lokaci yana zuwa akan wanda ya shar'anta wanda ya shar'anta abu shi yasa cikin shari'ar musulunci in an ce ashari' wani lokaci ana nufin Allah subhanahu wata'ala wani lokaci ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko in an ce Allah subhanahu wataala domin shine shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha kaga shine wanda ya shar'anta to sannan kuma ya zo cikin sahih muslim asar na abdullahi ibn mas'ud yake cewa fa inna allaha ta'ala shar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda Allah ya shar'anta ma annabinku ku hanyoyi na shari'a na fata an fahimta to kaga wannan yana nuna Allah shine mai shar'antawa to wani lokaci kuma sai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annaba su ne masu shar'antawa to nan ba ana nufin hakikatan shar'antawa daga wajen su ta fito ba an gane ko ko ko a ce malaman shari'a ba ana nufin su ne sun ka shar'anta abin ba a'a sun yi istinadi ne su malamai daga alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi annabin yana shar'antawa ne a matsayinsa na wakili na Allah subhanahu wataala shi yasa ake samun matsala da waɗanda ba su fahimci alqur'ani da kyau suke cewa kawai za a yi aiki da alqur'ani shi kadai an gane ko tunda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya sannan kuma kowanne an yi umurce shi Allah ne ke umurta shi kenan zancen hadisi ko a ce annabi ya ce kaza wannan duk babu wata magana a'a shi annabi in yayi magana da sunan ubangiji ma'ana yace Allah ne yace to magana ta kare ina fata an fahimce ni menene dalilin mu bari mu ba da dalili a alqur'anance saboda yanayin da ake ciki shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu abin nan suratu Ali Imran annabi Isa yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wali uhilla lakum nazo wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ina mai gaskantar da ina mai gaskantar da abinda ya gabace ni na at-taura an gane ko wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo ne don kuma in halatta muku an gane ko ba'd alladhi hurrima alaikum sashan abinda an karanta muku duk da yake wasu malamai sun ce ba'd na ana nufin kull amma dai zance mafi inganci ba'd na ana nufin sashi saboda a cikin at-taura an tsananta musu akan waɗansu abubuwa waɗanda suka aikata kuma dama shari'a tana tafiya ne ana sauƙaƙawa kaɗan kaɗan har zuwa ga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ta ƙarshe sai aka zo da ita complete ina fata an fahimce ni shi yasa ma mu'minai suke addu'a rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin kaga annabi isa sai ya ce wali uhilla lakum shine mawdi' al-istishhad zan halatta muku to alhali ko annabi isa a nan ba shi ne zai halattawa ba zai halattawa ne da mi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa a kansa a cikin suratu al-a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كاغا cikin at-taura daga cikin sufofinsa an gane ko da injila wato manzo ne wanda yake ar-rasul annabi manzo annabi kuma annabi al-ummi wanda yake ummi an gane ko alladhi la yaqra wa la yaktub yajidunahu maktuban indahum suna samun shi maktuban a rubuce nan ba ana nufin shine yake wato rubuce sunan sa ne yake rubuce an gane ko an yi itlaqin hukunci alal ismu amma za ba alal zat amma ba zatin ake nufi ba sifar zatin wato yana rubuce sunan shi kenan abin da yake da alaka da zatin sai Allah ya ce ya'muruhum bil ma'ruf yana umurta su da abu wanda yake mai kyau wa yanhahum 'anil munkar yana hana su da abin da yake wanda yake bai da kyau ma'ana duk abin da Allah ya umurce ka da shi mai kyau ne ko ka gane ko baka gane ba wa yanhahum 'anil munkar duk abin da Allah ya hane ka da shi ko ka gane bai da kyau ko baka gane ba to bai da kyau domin karshen sa ba zai yi kyau ba wa yuhillu lahum at-tayyibat to shi annabin nan an gane ko yana halatta musu at-tayyibat abubuwa da suke dadada wa yuharrimu alaihim alkhaba'is annabin nan yana haramta musu to kaga ai hakikatan ba annabi yake haramtawa ba amma da izinin Allah yake haram yake halattawa ya haramta kenan sai zaman to kamar tun da shine ake gani ko ko shine ake gani littafin sa to kenan kamar shine yake aikatawa wannan shi ne abin da muke son ƴan uwa su fahimta Allah kuma shi yake shirye da wanda yake so to dan haka dai a share wani lokaci ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko an ce Allah dan ka fahimci me dalilin da yasa malamai suke faɗan wannan to sai mu zuwa kare mu ta al-mashru' an gane ko al-mashru' ismul maf'ul malaman usulul fiqh suna cewa kalima ta al-maf'ul tana nufin am kamar shi na daga cikin alfazul umum in ta zo tana nufin komai da komai domin in nace al ma'lum duk abin da aka sani ya shiga ciki in nace al ma'dum duk abin da babu shi ya shiga ciki in nace al mashru' duk abin da shari'a ta shar'anta kuma ya shiga ciki ina fatan ana fahimta ta da kyau to kenan sai zamanto wato a matsayin wato ismul maf'ul ne kamar yadda suke faɗa a cikin yare na lugha an gane ko kenan yana daga cikin alfaz al'umu to wannan mashru'u din malaman lugha na wannan zamani sun tattauna akan wata mas'ala wadda malaman lugha na can da sun tattauna wato sun kawo wasu ka'ida sai ana ganin ka'idan nan tana buƙatar gyara domin ilmi haka yake yana karuwa ne yana daɗuwa yana haɓaka an gane ko sai suka ce shi al-maf'ul yana zuwa ne akan in za a jam'insa wato in abin yana da hankali to za a ƙara wawun da nunu sai a ce maf'uluna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu wato ash-shu'ara innahum 'ani sam'i lama'zulun su shedanu suna abin nisantarwa daga sauraron wahayi ina fata an fince ni balle su sato shi ma'ana nan sato shi ake nufi ba wai ana nufin sauraron shi a nan duniya ba an gane ko bisa doron duniya to sannan kuma ko kuma wahayin da ake yi a yanzu in sun tafi wajen satar wahayin an gane ko can kuma yan alkur'ani ne can sama amma nan kasa yan ana karanta shi suna iya sauraron shi wasu ma za su iya musulunta daga cikin aljannu an gane ko to kenan innahum an sam'i lil ma'zurun qalu la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin kaga ismul maf'ul la an gane ko sai dai can ya zo da halin raf'a da wawun nan ko da wawun da nunu nan ko halin jarra ya zo da ya'un da nunu to sai suka ce kuma idan ya zamanto abin bai da hankali ko ba mai hankali bane ko mara hankali to za a ƙara alifin da ta'un alhajju ashhurun ma'lumat kaga ma'lumat an kace ba a ce ma'lumuna ba sannan kuma wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ba a ce ma'duduna ba to ala ayyati hal malaman lugha suka ce ba a cewa mafa'il an gane ko ga abin da yake bai da hankali ko abin da yake mai hankali kenan sai suka kore wannan to amma hakikatan malamai suke cewa babu lahi a ce mafa'il akan abin da yake da hankali ko abin da baya da hankali wannan ba matsala ba ce menene dalili suke cewa a cikin lugha ana samun wannan yana zuwa a wurare daban-daban in muka duba misali a cikin yare na lugha za mu ga akwai wasu abiyatu waɗanda suna zuwa akan wannan misali akwai ka'ab da ake cewa ka'ab bin zuhair wanda shine wanda sha'ir dan zuhair bin abi sulma ya taba zambo ga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo yace a kawo kan shi ko da ya ce ya musulunta to sai ka'ab yayi neman gafara bai samu ba to cikin wannan baitin yake cewa ko cikin wannan kasida da ake cewa alburda wadda ita ce alburda ta farko kafin busiri yayi tashi alburda yake cewa amsat su'adu bi ardin ma yuballighuha illa al-itaq an-najibatu al-marasil su'adu kamar wata ce wanda yake bege yake so ko khayal ne ko akwai ta ma yuballighuha babu abin da ke iya kai gare ta illa al-itaq an-najibatu sai al-itaq wato zababbin raƙuma ko raƙuma zababba daga al-atiq ne annajibatu waɗanda suke annajibat ko masu inganci ko masu gudu almarasil masu gaugawa to kaga nan abin nan ne kenan ya zamanto marasil jam'i ne na ghairi aqil abin nan kuma ismul maf'ul ne na al-mursal dan babu arrasil wannan ko tunda babu rasal a cikin larabci sai suka ce kuma akwai baiti na wani sha'ir na daular abbasiya da yake cewa wato adha imamul ma'mun mushtaghilan bid-din wan nasu bid-dunya mashaghil adha ya kasance imamul ma'mun ɗaya daga cikin jagorin da an kai a cikin daular abbasiya na musulmi adha imamul ma'mun an waye gari shi al imamul ma'mun bid-din mushtaghilan ya shagalta da addini ko da al'amuran addini wan nasu su kuma mutane bid-dunya ga al'amarin duniya mashaghil kaga bai ce mashghuluna ba to ala ayyati hal wannan bayani ne na lugha kenan mashru' shine abin da aka fara ko mashru' shine abin da aka tsara to akan shi ne muke son mu yi bayani gurgurdon abin da Allah subhanahu wataala ya bamu kuma gurgurdon abin da lokaci zai yi iya dauka mashru' shine abin da aka fara ko abin da aka tsara to jam'in shi sai a ce mashari'a kenan malaman lugar suke cewa ba a cewa mafa'il mun bar su lafiya tunda an samu dalilai da suke nuna ana iya amfani da shi a cikin lura kada wani ya zaburo mun ce a ai wannan kuskure ne a cikin lura an gane ko a dibi qararat na majma' al-lugha al-qahira malaman lugar sun tattauna akan wannan akwai al-qararat an-nahwiyya wa sarfiyya akwai at-tadribat al-lughawiyya da Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin at-tadribat al-lughawiyya na juz'ur rabi' ya kawo wannan bayani da dai sauran littattafai da suke bayani kan wannan ko majalla ta majma' al-lugha al-qahira dalibi zai iya dubawa don ya samu wannan. Mashari'a, kalima ta mashru'u nan mun ɗauke ta ne akan sanna ko hatta ya tsara abu, hattata shai, an gane ko ba hatta ba hattata ya tsara abu. To wannan kalima yanzu ana amfani da ita a fagen tsare-tsare. Kamar yanzu an ce mashru'u shine kamar abin da ake cewa proje. An gane ko shine da turancin English suke kira project. project suna ƙara kamar sai ne su turawan ingila amma turawan faransa suna kiran shi proje shine abin da aka tsara za a yi aiki da shi ina fata an fahimci ni to in muka duba wannan kalma ta proje sai zamanto kamar waɗansu suna tunanin kamar abu ne sabo wanda a cikin musulunci babu irin wannan tsari to shi yasa muke son mu fahimci wannan abin bisa ga tsari na musulunci da kuma tsarin da abin ya kai a yau an fahimce ni saboda mu faɗaka daga baccin da muke cikin shi an gane ko Allah shi muna jagoranci kenan kalma al-mashru' shara'a fil amri ya fara abu kenan mashru'un fihi in zai ta'addi za a ƙara mai fihi wato duk fi'ilin da anka ce ma lazimi na in an yi mai ismul maf'ul to in shi da harafin za a koma akan harafin jalasa sai a ce maka yajlisu to jalasa alal kursiyi kenan al kursiyu majlusun alaihi ake cewa amma in zaman to yana ta'addi zuwa ga maf'uli to kuma ba a bukata sai a ce ma'lum shikenan tun da dama yana ta'addi zuwa ga maf'ulu bihi kenan in wanda yake ta'addi na shara'a fil amri sai a ce mashru'un fihi in an kuce shara'a ya sunnanta abu ko khattata sai a ce mashru' ba a ba a bukata a ƙara fihi ko abin da ya kama da haka al mashari' jam'i ne na projet lay projet an gane ko the projects kenan za a ƙara s a yaren abin nan english projekin nan shine tsari na aiki ko na wani abu wanda ake son a yi abinda muke bukata na farko cikin wannan karatu a gurgushe shine ya kamata mu san shi projet me ake nufi da shi na biyu muna bukata mu san nau'uka na projet kala kala kala yadda suke gurgudon abin da lokaci zai iya bamu a gurgushi an gane ko abu na uku ya kamata mu san yadda ake tsara proje na hudu yadda ake yin shi a aikace na biyar in Allah ya bamu iko shine me yake sawa proje ya ci nasara me yake sawa proje ba zai ci nasara ba to wannan su dai abin da za mu tattauna akan su muka ce me ake nuwa proje shi proje kamar wani aiki ne wato amalun mukhattat aiki ne an gane ko ko kuma khuttatun madrusa wani tsari ne wanda an riga an karance shi an gane ko wato liyunaffaz ala ardil waqi don saboda a tabbatar da shi a aikace a ga al'amarin nan ya tafi ba tare da matsala ba ina fata mun fahimci wannan da kyau okay to proje kala kala da wani sai malamai suka ce ana iya karkasa shi kashi daban-daban domin ya danganta daga siffar da za a danganta mishi min haifu zaman in muka kalli lokaci to proje yana da kashi daban-daban domin akwai almashru' wato alyaumi mashru' na yini daya akwai projen da za a yi na yini daya cikin wannan yini zan iya rubuta abubuwan da nake son na gabatar na fata an fahimci to kaga mashru' ne na yau sannan akwai al-mashru' al-usbu'i akwai proje na usbu' ma'ana sati daya akwai al-mashru' ash-shahri proje na wata daya akwai al-mashru' as-sanawi proje na shekara daya sannan akwai al-mashru' al-umri proje na rayuwarka gaba daya kai ana ana yin proje ma na yan sa'o'i wasu takaitattun sa'o'i ga abin da yake son da yi a cikin su ana iya na awa daya ana iya na ma minti 30 ko minti 10 kenan mashru' din ya danganta ta min haythu zaman ta lokaci akwai muaqqat wanda an sanya masa lokacin da za a tsaya a'a akwai al-mutlaq wanda ba a sanya masa lokaci ba sannan in mun ka kalli min haithul fard wal mujtama akwai proje ne na mutum daya akwai proje ne na jama'a shi yasa abinda projen da ya kamata jama'a ta yi in aka ce za a bar shi ga mutum daya ba zai ci nasara ba shi yasa kasashen Afirka muke da matsala abin da ya kamata a tallafa kamar yanzu gayya kaga da muna da gayya ko yanzu ana yin gayya a waɗansu wurare ta noma misali ko abin da ya kamata haka to kaga da za a bar mutum ɗaya da aikin gayya ana son kuma ya ƙarasa shi cikin lokacin da gayyan nan za ta ƙarasa shi kaga abin ba zai yi ba shi yasa kamar matsalar Afirka aikin da ya kamata jama'a su yi sai a tsabbace a bar mutum ɗaya da shi ko a bar waɗansu mutane da shi kaga aikin ba zai ci nasara ba ina fata an fahimce ni to kenan ko ya zama mutum ɗaya ke ɗauke da shi ko fiye da mutum ɗaya wanda za su kai jama'a har zuwa abin da ya kama da haka to in muka ɗauka kuma almashru ana samun almaddi akwai almanawi in an ka ce almashru'ul maddi shine proje wanda yake na abubuwan da ana ganin su kamar yanzu gine-gine a ce misali ana da proje na yin gida ɗari kaga gidaje abubuwa ne wanda in an ƙare za a gani akwai almashru alma'nawi shine mashru wanda ba a gani kamar na aqida ana son a sa mutane cikin wata aqida misali musulmi suna da proje na su yi da'awa zuwa ga addinin su kristoci suna da proje na su yi kira zuwa ga addinin su ko ba haka ba hakan ga waɗansu da suke son bata akhlaq na mutane ɗabi'o'in mutane suna da proje wanda za su yi don cin tsarin don cin manasar su an gane ko to kaga nan yana da alaka ne da abinda ko ake gani proje bai tsaya ga abinda sai ana ganin sa ba ko noma ana yi masa proje ko abinda ya kama da haka haka ko kuma abin da ba a gani amma ana son mutane su ɗabi'antu da shi shi ma sai improji kenan in ma an yakuna mashru'an maddiyan ko ma'nawiyan ko ya zamanto maddiyan wa ma'nawiyan kaga kamar gina masallaci sai improji kuma abin da ake bukata mutane su su zo cikin masallaci su yi sallah su samu tsarkaka ta zuciya kaga maddiyan da ma'nawiyan ne ya hada guda biyu to wannan zai sa za ka ga kamar mashru'i in na musulmi na zai iya zamantowa maddi ma'anawi ko ya zamanto maddi da'awa kaga abu ne wanda yake maddi maddi ma'anawi gina masallaci kuma a yi da'awa a cikinsa ina fata an fahimce ni amma wajen kafin rai babu proje wanda yake wato abin nan suna da proje maddi suna da ma'anawi an gane ko domin suna da proje na kiran mutane zuwa ga akida kuma suna iya gina iglis misali ina fata an fahimce ni to zuwa gaba kuma sai mu samu al-mashru' ad-dunyawi da al-mashru' al-ukhrawi mashru' proje wanda ya shafi duniya an gane ko akwai kuma proje wanda ya shafi rayuwar lahira in muka duba waɗansu addinai sun ɗauki cewa ruhi shi kaɗai ne wani abu an gane ko kenan su bakin su abin da ya shafi jikin ɗan adam projen su bai da alaka in ba aƙida ba akwai proje kuma na duniya wanda bai da alaka sai duniya ita kaɗai to amma a musulunci a'a yanzu kaga duk projen da kafirai suke kawo a cikin kasashen musulmi da na Afirka ba dan lahira bane don su yi imani da ita ba kenan shi yasa kake ganin in ka ga proje an ce a gina masallaci to wanda zai gina masallacin nan musulmi ne proje na taimakon mutum don Allah ba tare da wata manufa ta duniya ba musulmi ne amma duk projen da ya kasance ba na musulmi bane to ko ya zamanto ana son a sa mutane cikin wata akida ko ko ana son a kautar da hankulan mutane daga wani abu shi yasa za a kawo shi kuma bai da alaka da lahira ko ta kusa ko ta nesa domin wanda yake yin wannan projen bai yi imani da lahira ba balle ne sakamako a wajen Allah ina fata an fahimci wannan da kyau to bayan wannan kuma malamai suka ce akwai al-mashru' as-salih wato proje nagari an gane ko wanda kamar manufar da ake son a cimma ta gari ce kuma akwai proje at-talih da ta'un shine wato proje wanda yake ba na gari ba wanda manufar da ake son a cimma ba mai kyau bace sawa'an maddiyan ne ko ma'anawiyan to sannan kuma in mun ce maddi kamar yanzu misali a zo ma mutane da proje na yadda za a kafirtar da su a gida musu wurin ibada wanda bai da kyau to kaga wannan ai abin nan ne ma'anawi a kira mutane ko ba ba su ko dala ba a gida musu wurin ibada ba a ba su wadansu kuɗaɗe don saboda su karɓi ta akida to kaga ma'anawiyan za a bata su to sai malamai suka ce kuma akwai proje hasbal ulum wa takhassusat ya danganta furoje kamar irin ta fuskar ilmummuka daban-daban da kuma ta fuskar kamar abinda mutum ya karanta ko abinda ake son a cimma buri a sashewar buri yanzu misali in muka ɗauki ƙasa za ka shi ƙasa tana da ministry ministry ko minister minister kowace minister tana da nata tsari da furoje wanda take son ta cimma a cikin ƙasa misali in muka ɗauki minista ta noma da kiyo abinda suka yi bukata noma ya haɓaka a cikin ƙasa kiyo ya haɓaka a cikin ƙasa in muka ɗauki misali ministry ta minister da finance tana son a ce arzikin ƙasa wato yana taskance an ajiye shi ana amfani da shi ta inda ya dace kuma ƙasa tana samun kuɗaɗen shiga irin yadda ya kamata tana fitar da kaya ba ta da matsala ta kuɗi za ta iya biya ma'aikata in muka ɗauki misali kamar minista wanda ya shafi kamar al'amarin tsaro abinda ake bukata al'umma ta samu tsaro da kwanciyar hankali yadda za ta iya gudanar da al'amuranta na yau da gobe kaga wannan shine projekinta in ka dibi misali minister domin wanda ke fitar da arzikin kasa yadda za a fitar da arzikin kasa an gane ko kuma a tabbatar da ya kai kasuwa ta kasashen duniya kuma a sayar da shi kuma a kawo kuɗaɗen don a yi kasa aiki da su ina fata an fahimce ni to haka ne kowace ministry minista ta ilimi tana son a samu yadda za a samu ilimi a cikin ƙasa ya haɓaka ilimin nan ko na addini ne ko ilimi ne ya shafi al'amura na duniya duk da yake na addini ne amma saboda mutane su mutu suna da ilimi ƙasa tana da ma'ilimta a kowane fage ba wai ma ta nemo daga waje a kawo mata ba a ita ma take bayar da ma'ilimta don ta samu arzikin da ma za ta ci gaba da gudanar da al'amuranta ina fata an fahimce ni to haka dai zaka samu kowace ministan in ka tsaya zaka tana da nata mashurur to haka kuma za ka samu kowace jam'iyya tana da ta mashiro kamar jam'iyya ta da'awa ta addini za ka iska da ta mashiro kowane mutum yana da nashi mashiro ba wai a kowane da adam yana da nashi mashiro in ka dubi mabannata kullun yanzu misali mutumin da yake mazinaci kullun abin da yake fata ya ga cewa yaya zai yi ya tsara zina da wance ko da wance ko da wance kuma ya za a yi mazinata ya kowa ya zama mazinaci don saboda a bar kyamashi a cikin al'umma ko ko akwai projen da suna tallatar da zina da kapot da yadda ake yin zina da yadda baka ɗaukar cuta amma ta hanyar an baka dama ka yi zina kaga wannan wani proje ne wanda akwai akwai proje na kaza akwai proje na kaza kungiya tana zaman tuwa tana da projen ta mai da'awa ma yana zaman tuwa yana da nashi proje malami mai da'awa ko mai karantarwa yana da nashi proje mashirur wanda zai karasa ko a rayuwarsa ko a cikin kaza ko a cikin kaza ko a cikin kaza kiran kaga mashirur abu ne wanda yake mai faɗi To, don haka wannan nau'uka ne da na ɗauko kaɗan a gurguje don saboda mutane su fahimci almashiro, anwa almashiro. To yanzu abu na gaba ya ake tsara mashiro, waɗanne abubuwa ne al'anasir waɗanda da su ne allati ya tawi alaiha almashiro an najih. kamar wadda abubuwan da in ana son a cimma proje ya ci nasara to sai an samu abubuwa a gurguje sun ce ana bukatar abubuwa guda bakwai abubuwa guda nawa guda bakwai na farko albahas duk projen da za a yi in ba a yi karatun shi ba to ba za a ci nasara ba kenan yanzu abinda za mu ɗauka nan mashru'un najih da mashru'un ghairu najih min babil mafhum kamar duk abinda mun ka ce yana daga cikin abin da zai sa a ci nasara to in babu shi kenan ba za a ci nasara ba an gane ko kenan karatu biyu ne a wannan wurin kamar da malamu usulul fiqh suke cewa mafhumul mukhalafa eh an ka ce masalan al bahth wa dirasa za a yi karatun abu a fahimce shi da kyau kafin a shiga wanda shi ne abin da muka rasa a lokacin da muke yin furuji namu musamman kasashen musulmi sai a ce kawai ya kamata a yi kaza kawai sai a ce a tashi a yi wannan ba za a ci nasara ba domin ya kamata kafin ka yi abu ka karance shi ka san abin nan bai yiwuwa a yi abu babu sani a ci nasara babban abin da ya sa turawa suka tsere muna yau turawa in za a yi abu za a yi etude za a ba ilimi muhimmanci ko kana da zuciya baka ce ka yi abu sai ka nemi mailimta sun baka shawara to mu ko afirka a'a ni ke da kuɗi na me yasa shi mai ilimin an gane ko me yasa shi mai ilimin bai da kuɗin alhali ko a Allah ya rarraba mutane bai wa yana ba wani kuɗi ba wani ilimi to mu kawai in an tashi ba a tsayawa a yi dirasa abin irin yadda ya kamata ya kasance cak kawai sai a tsaya ita ban kaura a fara ba a san inda za a fara ba ba a san manufar da ake son a cimma ba ba a san ta inda ya kamata a kare ba kaga akwai matsala ko babu akwai matsala babba akramaka Allah dirasa kuma ta zamanto wato wafiya cikakka shamila wadda ta haɗe dukkan abin da ake da alaƙa da shi wannan shine musulunci musulunci ya koya mana wannan to amma me yasa ba a tunanin wannan sai kawai bashirun tatayi na akai ba a san ina aka fara ba a san ina za a ba kawai dai da abu ya gitto mutane a ce ayi kawai to kaga wannan shi na daga cikin asbabul fashil kuma yana daga cikin asbabul najah in an tabbatar da an yi dirasa yanzu turawa in za su abu za su yi karatun abin nan misalin da zan baka zaka iske baturi ya zo har kasar Africa wanda yana can manya-manyan birane na duniya ko kuma wani mutum wanda zai zo da kasashen waje ba dole ba sai baturi ko ya zama baturi ne mai rayuwa a ƙasar america new york ko chicago ko mutumin da yake rayuwa misali a paris ko sorbonne ko marseille ko ko wani wanda yake rayuwa a tokyo ko a ƙasar china zai zo ya yi karatunku ya zamna tare da ku ya koyi yarenku ya zo a ƙauye ya zauna cikin sauro ya yi noma ya koyi yarenku yana yi wa wani kamfani ya turo shi ko wata gwamnati shi yasa yanzu sun san irin suturar da muke so amma ba tare da mu suke rayuwa ba suke yi muna shadda kuma suke yin shadda ba to ya ake suka san muna son shadda suke yi muna zannuwa ya ake suka san muna son zannuwa har su kawo muna su saboda sun karanci rayuwar mu shine albah wa dirasa dirasa kuma ta zamanto wafiya shamila an gane wannan da kyau ko to bayan an yi bahasi kan abu an gane ko mataki na biyu an gane ko sai a zo zuwa ga hutsa tsarin da za a yi domin mi domin duk al'amari in ana son shi ci nasara sai an yi hutsa da tsari duk abin da babu tsari ba a cin nasara to kuma mu mafi yawanci ba mu son tsari an gane ko kawai mun fi son a yi abubuwa haka sakaga yana daga cikin abin da ke sa ba mu cin nasara don duk proje na duniya in ana son ya ci nasara abu biyu ake sawa cikin shi na farko a maida wannan proje aqida na biyu a tsara shi shi yasa mu muna da gaskiya amma mafi yawanci ba mu cin nasara sai ƙarya ta zo ta yi wuu ta kewaye mu saboda an maida abin aqida kuma an tsara shi yanzu in ka dibi kwallo kwallo hatta kai kusan aqida ga wadansu wasu na iya shirka su je su yi shirka saboda wani wani wata equipe da ci ko wani team kaga ya zama ya zama aqida aqidar kwallo abu na biyu sun tsara yanzu ya kai inda a'a kwallon ba za a bari ba kowane lokaci na shekara yana da tashi kwallo sannan kowane yini akwai kwallon da ake yi kai kamar baka da lokaci na addinin ka baka da lokaci na ka zo kai aiki kawai kai ka zan mai kallon kwallo kaga shedanci ne wanda aka tsara wanda asalin kwallon nan su sun kirkiro ta a kasashen su dan saboda cimma wata manufa akwai zaune gari banza waɗanda ba su aikin komi mailimtansu da masu aiki kamfani ba su zuwa kallon kwallo shugaban ƙasa in ka ga zo kallon kwallo a can sai dai kamar a ci maka ranar da za a yi wani final ko final zai zo kawai ya yan mintuka ya tashi sanin zai amma bai yiwuwa su suna samun kuɗaɗe kai baka samun komai ka yi asara addini ka ka yi asara aikin ka yi asara kasuwancin ka manya-manyan waɗanda suke reshe a kasashen su ba sa kallon kwallo to amma akwai zaune gari banza in aka bar su za su yi banna cikin gari sai aka kirkiro kwallo su ta can ana buga kwallo suna kuwa to kaga an ci nasara to kaga khutba kenan da akida abu na uku in za a yi furoje za a yi kallon almunafasa an gane ko menene ake cewa munafasa kishiya nawa nake da su yanzu misali mu musulmi ne zamu aza wani furoje to dole mu sa tsammanin akwai almunafasa menene ake nufi da munafasa akwai aqidodin da suke yakar musulunci al'adiyan wal firaq al-munahida lil islam waɗanda suke yakar musulunci to ya za mu yi da su kan mu ce a kai ya za mu komi a ce a mun san da za a iya muna waɗansu abubuwa duk ɗan kaso da yake da kamfani in bai tunanin waɗanda za su yi munafasa da shi ba zai ci nasara ba saboda dole sai ka san akwai mutumin da yake son ya karya ka kamar yadda ake yanzu in kawo kaya masu kyau sai wani ji wata ƙasa sai ce a rage ma kayan inganci abu gomai sai ya zo kaga zai kai ka kasa kuma za a ce kai kayan kamar tsada gare su koko kai kawai mutuci ne ba abu na uku sai al-makhatir dole ayi kallon al-makhatir hadurran da za a shiga tawaqqu'ul mashakil shi yasa dole yanzu in za a tura ajan secret sai an tabbatar da cewa ba za a san shi ba kuma a nuna mai durin da duk kalima duk motsi duk maganar da zai yi yayi hattara kar ya fada cikin hatsin domin za a iya kama shi shi yasa suna amfani da cewa yanzu ba a yin waya ta hanyar tuna wani asiri tura wani tura wani asiri sai dai a haɗu cikin wata taksi ko wani gida a tattauna shi kenan kuma a yi hattara in babu kamera kashe domin za a iya ɗaukaka to mu ko yanzu in zamu yi- duk mutumin da bai tunanin in ya shiga wani aiki zai iya samun matsala to mutumin da ba zai taɓa cin nasara a rayuwar shi ba domin ya kamata in yi tunanin matsala za ta iya faruwa ina fata mun ji to in na yi tunanin matsala za ta faruwa in ta faru sai abin ya zo min da sauki amma in ban yi tunanin matsala za ta faru ba to ba zan ci nasara ba shi yasa nan da nan muka raggancewa domin kullum mu riba muka kallo duk dan kasuwar da bai tunanin hasara za ta zo to da hasara ta zo yana iya ba kafirce ma Allah domin ya- kullum yana cin riba wata rana muskila ta zo kuma bin shi tunanin muskila za ta zo ba to ita ko duniya dole sai an haɗu da abin da ake so sai an haɗu da abin da ba a so to kaga cikin furuji yana daga cikin abubuwan da ake sa tawakkul mahatir abu eh, na biyar shine al'amwal sai a san a ina- dukiya domin aiki akwai ayyukan da ba sai an sa dukiya ba akwai aikin da sai an sa dukiya in furuji na kamfani ko in su abubuwa dole sai an sa dukiya in kuma abin da za ka yi ne noma kaga ka yanzu ka je ka yi da kanka misali in kai ne za ka yi da kanka ba a buƙatar dukiya amma kuma tana yiwa ta wata hanya a nemi dukiya ta hanyar abincin da zaka ci sayan shi zaka yi kenan zaka yi lissafin yanzu daga sati biyu da zan yi aiki abincin nawa zan ci ina kuɗin suke in ban da su wa zai bani su shi yasa yana daga cikin abin da suke kasuwanci da shi a kirkiro proje a nemi taimakon masu kuɗi an gane ko sai a zo in an samu miliyar goma a zaka a kashe muku miliyon ɗari biyar ina fatan ka fahimce ni miliyon miliyar tara da miliyan ɗari biyar wasu can su canja abinsu shi yasa projen kanshi da na addinin da waɗanga na turawan waɗansu projen ba ana yin abin da aka ce bane kuma ba ana kashe hakikanin abin da aka nemo ga mutane ba ina fata ana fahimta ta in kuma babu kuɗin to a wajen wa za a same su domin bai yiwa a ce an ɗauko aiki kuma ba a san inda za a samun kuɗi ba shi yasa aikin addini dole musulmi su ne ake tunanin su zuba kuɗi ba jiran kafirai za a yi ba a ce su za su zuba kuɗi kuma shi ne abinda musulmi ba sa so kuma dole hakika ce wadda ba yadda zamu yi da ita tunda dole ne aiki dole dole dole akwai abubuwan da sai da kuɗi musamman yanzu da musulmi muke da rauni na ilmi ba mu iya yi ma ƙer- wato kera ma kanmu abubuwan da muke bukata to dole a yi zancen idan da za a samu eh, eh, kuɗaɗen da za a aiki bayan an samu wannan sai ab- ana bukatar alhaikan at-tanzimi lil amal yadda za a tsara aiki mutum nawa za su isa ya za mu tsara aikinmu ta ina za mu fara in an samu matsala ina za mu tsaya ya za mu yi in an ci gaba da an samu matsaloli wa za a tuntuɓa wa da kai kana nan wa za a tambaya ko wa arba mishi aiki domin bai yiwa a samu matsala a rasa wa za a tambaya Wa- misali in ana tsaron gida yana da kofa hudu in matsala ta samu a gabas wa za a tambaya wanda ke tsaron gida a gabas to yanzu za a fara aiki amma ba a san wa za a tambaya wane ne ba shi na daga cikin muskilolin afirka sai a yi banna a rasa wane ne shugaban wannan banna proje kenan to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yasa ba mu cin nasara a cikin aikin da muke tunkara saboda eh, eh, eh, haikal amal bai zo ba ba a yi shi da kyau ba na na karshe sai a- l- l- l- wato at-tanfi lokacin da aka zo wajen zartar da aiki an san yanzu duk an kare da waɗannan matsalolin gaba ɗaya an same su in aka zo wajen aiki to kuma ana buƙatar kyakkyawan niyya domin matukar babu kyakkyawan niyya an gane ko to babu tsayawa domin jajircewa tana da alaka da haƙuri haƙuri yana da alaka da niyya shi yasa wani sha'ir yace la astashilanna sa'ba aw udrika almuna faman qadat alamalu illa lisabirin la astashilanna sa'ba yace wallahi domin eh, abin nan eh, ya kawo lamul ibtida ya kawo nunu tawkid as-saqila da kuma al-qasm al-mahdhuf المفهوم من النون ال- ال- ال- ال- النون التوكيد الثقيلة والله ko ba haka ba la astasilan na sa'ba sai na mai da abin da yake da sauki ya koma mai sauki ma'ana kamar kace da Hausa zan nike dutsi au udrikal muna au huna bi ma'ana ila ila an udrikal muna ko ko sai in mutuwa ta zo ta sami ya udrikal muna afwan sai in na cimma burina ina ga aiki tukuru tukuru tukuru tukuru tukuru tukuru sai na kai ga bukata ta zancen tsayawa bai ko taso ba to shine abin da bamu sani ba mu aikin ma ba mu yi sannan muna son mu ci nasara kuma in mun fara ba mu da hakuri kaga kuskure ne in ka duba sai ka iske a cikin aikin musulunci zaka iske wani ko abin da ya shafi addini wani kafiri yayi aikin da musulmi ma wani lokacin ba za su iya yin wannan aikin ba yanzu di ba in ka duba a cikin eh, rubuce-rubucen da ake yi akwai wani daga cikin eh, manya-manyan marubuta a kasar germany almai da ake kira karl brockelman karl brockelman ya ru- shekara hamsin yayi yana rubuta littafi ɗaya har ya kai inda ya makamci ana kiransa shahidul adabil arabi shekara hamsin to yanzu wani musulmi na shekara hamsin shi na karatu ma ba wai rubuta littafi ba mustashriq ne da mummunan niyya yi amma dibi irin yadda ya samu kwakwaran niyya to ku musulmi kaka wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kada ku yi rauni wajen neman yakar waɗanda suke makiya ko ta wata fuska fasko yaki bai tsaya ga makami ɗaya ba a yaki akidar ka a yaki gidanka ta hanyar TV da abin da ya kamata ka in ta kunu ta'lamuna in kuna jin rauni da alhamza ne wala mu azabun alim fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun suna jin rauni kamar da kuke rauni ka karanta shi da ainun dan zaka iske wani zai karanta shi da ainun yace in ta kunu ta'lamuna wajen sani an gane ko to kaga wannan shi ne abinda khutta da proje suka bukata to kafin lokaci ya yi wani halinsa kenan in ka ga ba a ci nasara ba cikin waɗannan abubuwan za a samu matsala kuma rashin cin nasara in an samu matsala dole na in za a yi abu na farko sai an yi kuskure ko ma ba na farko bane za a yi kuskure to mu matsalar mu ba mu son a yi cikin mu ko a ce mun yi kuskure shi ko wanda bai yin kuskure bai iyawa dole in kana son ka iya sai ka yi hakuri da masu suka yau in ka fara har da alkur'ani sai ka ji an ce a sudais ko a ce maka shuraim to wannan in kai in baka daure ba ba za ka ci nasara ba za a yi nakadin ka in kana karatun alkur'ani tunda an kai nakadin Allah an kai nakadin annabawa an kai nakadin bayan Allah na gari wa ba za a yi nakadin shi ba a ce bai yi ba tunda wani ganin shi kai Allah ya halicce shi bai bashi kuɗi ba don me Allah halicce shi ya san bai bashi dukiya kaga ya nakadin Allah ina fata an fahimce ni to ka gani an yi nakadin annabawa a ce su yi kaza ba su yi kaza ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba dauki alkur'ani ka gani na fata an fahimce ni to kaga wannan shi ke sa babu wani malami kuma wanda ka sani a duniya wanda ba a ainihin shi ba ba a soke shi ba in kana tsoron suka ne ba babu wani malami ka halin malamin da ba a soke shi ba duk yadda ka kai da takawa da mi da mi da mi da mi wani sai ya yi suka saboda akwai burin da yake son ya cimma a rayuwarsa dan haka tunanin cewa kuskure ka ji tsoron kuskure ko a soke ka to wannan baka tashi aiki ba su turawa yanzu ai suna aiki kuma ana kirkice su kuma bai hana su ci gaba da aiki ba shi yasa zaka iske su wajen su ma duri ko magana ba ta da wani muhimmanci sosai in shugaban kasa zai diskur kasashen turai minti goma sha da wuya ka iske diskur na minti talatin a turai sha biyar minti biyar an ce zuwa aiki mu ko in an ka kama bayani sai a bakwai ana diskur kuma karshe an wace kowa sai sai zuwa kwana afirka kenan to Allah shi mana mai kyau da kasashen musulmi to a ƙarshe kafin lokaci ya karatu ya muna halinsa akwai dan abin da nake son in dan yi ishara zuwa gare shi saboda ka san na gaya maka waɗannan waɗansu mawdu'ai ne suke da alaka da musulunci kuma waɗansu suna ganin kamar ba su da alaka da musulunci ko ba rayuwar mutu abin nan ba sai da dalilai sosai abubuwan suke fita shine cewa mu ɗauki tsari na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mu gani in akwai khutba ko babu saboda wasu suna kasa bambanta abinda da an yi shi a aikace kamar yanzu tajwidi wani sai ce maka ai tajwidi bid'a ne saboda shi bai gane cewa ka'idodin ne ake son a nuna ma yadda ake karanta su da inda ka ci karo da su a cikin alkur'ani sai maka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta da tajwidi ba shi ya kasa gane a'a shi tajwidin yadda ake karanta alkur'ani ne aka fitar maka saboda duk inda ka ci karo da ka'idar sai ci maka bid'a ne to yanzu misali wani an ka ce mai akwai proje a cikin musulunci kai bid'a ne ina proje yake sai mu ce to bari mu baka misali lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai hijira akwai proje da ya aiki da shi kaga na farko bai yi hijira ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa izini kinan proje in dai ba naka bane komai na a hannunka kana bukatar izini kada ka je kai proje wanda shugabanka bai baka izini ba kaga za a samu matsala dai kenan na biyu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira sai da ya samu ko ya sami magoya baya waɗanda za su bashi mafaka ba fita ne yayi ba bai da inda zashi na uku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da daddare ba a ganin shi ya san Allah zai bashi kariya ko a fili ya fita an gane ko ko a sarari ya fita ana ganin shi da tsakiyar rana Allah zai bashi kariya amma sai fita da daddare na uku da ya kama hanya sai bai kama hanyar Madina ba sai kama hanya ta wajen Taif kotan da ba a sa tsammanin yana da mabiya sai ya je can cikin kogo ya zauna an gane ko da gharu sauro da gharu hira kasan suna san tsammanin duk kogon guda ne a gharu sauro daban gharu hira daban can ya je ya zauna su kafirai da suka tashi daga bacci sai suka yi hanyar madina don sun san shi na da magoya baya ta can suka sa neman shi kaga wannan kaga wani proje na wani tsari na wanda an kai daga ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ƴaƴan Abubakar da Asma da ɗaya daga cikin ƴaƴan Abubakar na manta sunansa shi namijin shi ke zuwa yana jin labarin abinda Qurayshawa suke faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar yace ban taɓa jin wata magana ba face sai na fahimce ta sai in dawo in zo in gaya musu Asma zatun nitaqain mai kamar abin da mara guda biyu suke mata nitaqain ita take zuwa wani lokaci tana kawo musu abinci makiyayi wanda ke zuwa tare da su in ya biyo sai ya tattake tare da dabbobi sai ya take ya je ya hau ko shi tare da asma ya kai musu ya dawo kaga ba a ganin shiga wannan proje ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi Madina yayi hayar wani kafiri Abdullahi ibn Uraiq don saboda ya kai su ga hanya wanda za su kai Madina ba a gansu ba domin hanyoyin da duk aka sani an tattare kuma an ba da shela duk wanda ya kawo kawo su ko ya kashe su kamar yadda littafin sira suke faɗa za a ba shi babbar kyauta dole ana neman sanin hanya wanda za a abin da za a bi da su hanyar hanyar da kiwa ko hanyar sarandi ina fata an fahimci ni to kaga wannan duk tsari ne wanda yake cewa babu furuji a musulunci kaga to ya an kai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara wannan ya aka yi sayyidina Abubakar ya shirya taguwa guda biyu wanda za a yi balaguro akan su kaga an tsara abin da za a balaguro akan shi ba hakan ga bane kawai ake tsara abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Ali da sauran kudaden mutane da waɗanda aka bashi yace duk ko ba ka bai da mishi kudin shi wannan shi ba sai yan proje ko ba baya na ga yadda za a yi proje wanda har bayan ranka ana iya yi shi mashru ma ba da umr mun fahimci wannan da kyau sai a ƙarshe misali da ke son na bayar kan wannan saboda abin ya ƙara fitowa a fili shine lokacin da an kai yakin Uhud an gane ko mu ɗauki yakin Uhud lokacin da an kai yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa runduna daban-daban akwai runduna ta ƙasa waɗanda su ne za su yaki a nan akwai runduna ta sama ar-rumat waɗanda aka kai su saman duci aka ce to su su zauna nan su kare dan kada mutane su kewayo ta baya ina fata an fahimce ni to kaga yanzu wannan tsarin na sojojin sama da ƙasa ai tsari ne mashru ne sai an proje tsari ne aka tsara yadda za a yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu duk yadda al'amari ya kasance ko mun ci nasara ko an ci nasara akan mu kar ku sauko domin in mun ci nasara kuna iya waɗanda za su kawo mun hari ku samu damar kare mu in an ci nasara akan mu kuna iya sauran waɗanda za su zo ku taimaka musu to kaga haka aka je wajen yakin inda aka samu matsala lokacin da wadancan suka sabko bayan an ci nasara ta farko aka zo aka kashe sahabbai sun kai kusan guda saba'in da abin da ya kama da haka kaga an samu halal wajen furoje kuma wannan bai hana addinin musulunci ya ci gaba ba kenan duk abin da za a yi a yi furoje mai kyau ingantacce wanda ana tunanin lokaci mai tsawo kuma a tsara ayyuka kada ya zama to ayyuka su ta shiga cikin juna ta zahumul mashari a sa mutum guda shi zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan shi saka ga aikin mu baya ci gaba mutum guda shi ne zai tsara kaza ya tsara kaza kuma shi zai kaza shi kaza sai ka iske ba ba a cin nasara amma su tura an ce kaza kazan nan zaka yi kaza kazan nan zaka yi ina fata an fahimci ni kaga wannan duk abubuwan da musulunci ya nuna mana tsari amma duk illa man rahimallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba ku ikon nisan tatta Allah ya sa mu kyakkyawan karku Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya an nuna muna lokaci yayi malam sai ai muna addu'a ai tawassuli da wannan ibada da muka gabata su muna fatan Allah subhanahu wataala ya karba muna
to alhamdulillah mala Allah saka da alkhairi ma la ba mu iko aiki da abinda Allah yake ka ba mu iko hannuwa daga abin da Allah ba kuma insha Allah Allah sa cikin mizani a aika na daidai zan za mu dasa aya insha Allah sai na wato idan Allah kan mu rai za mu sake dawa a wannan zikiri domin ci gaba da muhadarat kamar da yamma suke ji insha Allah za mu yi tawassuli da wannan ibada mu roki Allah subhanahu wataala ba kwatattun muna alkhairi da muna za mu fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yau ranar juma'a ana sa ayyuka salati ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙon ka duk wanda suke bara addu'a zuwa gare mai Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi da mu gaba ɗaya amin akwai na shari ka canza kamar alkhairi ya Allah duk masu kawo gudunmawa masu ganin son su ga addinin musulunci ya ci gaba ya Allah muna roƙon ka taimake su da inda suke amin wanda suke son su kama addinin musulunci zaban ƙasa Allah muna roƙon ka cikin ilimin ka na gaibe in ka san masu shirya ne Allah ka shirya da su amin in kun ba masu shirya bane Allah ka kare musulunci da musulmai daga sharrin su amin ya Allah masu tsaron ƙasar mu ta Nijar Allah muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka ba su nasara Amin.
akan makiyansu Amin.
da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya amin Allah masu nuna mulki a Nijar Allah ka ba su iko yi mana adalci akan mulkin su ke muna amin kuma ka ba mu iko yi musu biyayya Amin.
Allah ka tsare ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها آمين.
ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin أما- اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار amin سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين